الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وآدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da wannan karatu namu a cikin suratu shu'ara'i idan ba ku mance ba. Ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora, Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi. Jiya muna cikin wannan sura mun kwana ƙarshen abin nan kisa annabi Lutu alaihi salatu wassalam. saboda haka aya ta ɗari ɗaya da saba'in da biyar muka kwana da saba'in da shida za mu tashi insha Allah. Kazzaba ashabu al-aikatil mursalin mutanen aika suna alƙarya ne aika alƙarya annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam su ma sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya domin sun ƙaryata annabi su annabi Shu'aibu shi adda aika. Iz qala lahum Shu'aibu lokacin da Shu'aibu yake yace masu ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ba lokacin da Shabu ya ce musu jama'a ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah da ibada ku bautawa Allah shi shi kadai ku daina yin shirka da Allah inni lakum rasulun ni manzo nake gare ku aminu amintacce ba wanda kuma amintacce duk abin da ya faɗa wa mutane alheri na domin amintacce bai gaya musu abin da zai zama sheri gare su fattakullaha jama'a ku ji tsoron Allah domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi abin da ya kabida wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai samu mahita saboda aka fattakullaha ku ji tsoron Allah wa adioni ku yi min da'a wato ku zan masu da'a ga manzo ne shine abin da ake ce mata kawa shine tsoron Allah wa ma asalukum alaihi min ajrin kamar dai wanda ƴan uwa ne suka faɗa yace ni ma dai ban saba mu hanyar su ba dama abinda aka so na baya ya bi na gaba na baya ya bi na gaba na gaba tun daga annabi nuhu sun yi ta faɗi ba su tambayar jinga to shi ma shine yake gaya musu cewa ni wa ma asalukum alaihi min ajrin ni ban tambaye ko ni jinga ga wannan aiki nawa ina jire illa ala rabbil alamin jinga ta ba ba ta ga kowa sai ga Allah ubangijin talikai shi yasa na aiki kuma shi zai biya ni jama'a awful kaila ku cika ma'auni da kyawu wala ta wala takunu min mukhsirin kar ku zama cikin masu tauye kayan mutane tauye kayan mutane wajen awo yana cikin abin da ka bada matsala ga yan kasuwa yana cikin abin da ka sa dukiya ta lalace kamar wada mun ka karanta da ku dai idan ba ku mance ba cikin kitabul zawajir namu mun karanta da ku cewa dukiyar da aka toye ma'auni ana rashin gaskiya cikinta komi daɗe wata sai ta lalace wazinu kuma ku yi awo bilkis tsasil mustaqim da ma'auni wanda yake madaidaici ku rika sa madaidaicin ma'auni ku yi awo ku bar zalunci ku bacci amana wala tabkasu nasu ashiya'ahum kada ku rage wa mutane kayayyakin su mutane ku bar rage kayan su ku bace amanan mutane don kun samu dama ku bar zalunci ku bace amanan mutane don kun samu dama wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku yi banna cikin ƙasa mufsidina kuna mabannata banna ba ta bari arziki ya ci gaba ku bar banna ku bar zalunci ku bace amana ya ku mutane yaudara ba ta da fa'ida da take basuwa saboda haka ku daina yaudara wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku yi banna cikin ƙasa mufsidina kuna mabannata wannan nasihar annabi kenan ga al'umma ta ya ci gaba wata kulla zai halaka kun waljibillata awali
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن يظنك لمن الكاذبين
To sun ci gaba da wannan annabi yana ta gaya musu jama'a wata kulla zai halaka kun jama'a ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku ha Allah shi ya halice ku jama'a ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku wal jibillata awwalina kuma ya halice jama'a farko wato aljibilla jama'a masu na farko shi ya halice su ƙaru sai suka ce malla wannan wa'azi naka kana cewa a ji tsoron Allah a kadai ta shi da ibada shi kadai inna ma anta mina musahari na mahaukaci dai kake kana cikin wayanda an kawa sihiri inna ma anta mina musahari dama kai kana cikin wayanda aka wa sihiri kwazan shi wanda aka wa sihiri sai ka ga mutum lahiya lau in ai mai sihiri kawai sai ka ji ya kama surutu yana ta maganganu yana ta maganganu waɗanda ba su dace ba shi sihiri shi yake sa irin waɗannan abubuwa to shi na suka ce kai kana cikin wanda an kawa sihiri shi yasa kaka waɗanga maganganu da kakai wato wajen su ga ganin su waɗannan maganganu da ya kai na mahaukaci na cewa a kaɗai ta Allah shi kaɗai ko mahaukacin da an kawa sihiri wa ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa kake ba face mutum kake kamar mu to kana mutum kaman mu kace ba mai abin da mun ka ga dama da dukiya ko mu adda ita wato ba shi yiwa fa wa inna dhunnuka la min na lalle muna zaton ka kana cikin makaryata kun ga ba su ce mai makaryaci ba domin in mai wa'azi ya zama na Allah karyata shi waya gare in ka shiga ko gidanka ka shiga inda matan ka kace makaryata makaryaci na sai su dora hararka su ce ba mai gida baka da gaskiya to saboda haka sai dai su shaya gehi suka ce to zato muka yi muna zaton ka kana cikin alkazibi na makaryata amma in ka ce mai gaskiya kake bari mu yi tambaya fa askid alaina فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه وأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
suka ce a kai ba kowa bane face mutum na kaman mu kuma lalle mu mana zatonka kana cikin makaryata lalle mana zatonka kana cikin makaryata ba su yanke hukunci su ce mai makaryaci don za a karyata su wato ku rika kwatantawa ku rika kwatanta gaskiya gwargwadon iko da ko dai makiyanka yana shakka faɗin wata magana gare ka don in ya faɗi ya san ƙaryata shi za a yi suka ce amma in mai gaskiya kake to fa askir alaina kisaba min samai abin da muka roƙo gare ka aya muka nema ka sauko mana wani guntu da sama ba cewa kai in an saba ma azaba ka tawa da sama ba to azaba ta battahuwa guntun sama din ya faɗo dan kunta mina sadiki ne in kana cikin masu gaskiya sama din ta gunto ta faɗo kuna kuna ganin yadda masu wa'azi ka fuskantar matsaloli kuma suna ta hankuri amma ku masu wa'azin ku mutum yin wa ɗaya jiya babu wanda ya shaƙi waya ne babu wanda ya shaƙi wa ne ko abin nan ko police station bai taɓa zuwa ba an kai ƙara ta police station bale gidan yari amma duk da haka nan sai mutum ya dawo yana ta faɗa ana walakanta mutane ana yin kaza ana yin kaza girma ba a samu ne jama'a sai an walakanta aralaka nafsan tashahi an tu'izha falasta tanalu li'izza hatta tuzillaha a ranaka nafsan ina ganin kana da rayuwa ta shahi an izza kana so ka girmama ta ya kai matashi kana wani cakewa kana so ka zan babba ina gaya maka falasta sanalu izza a ji magana da girma yanzu ba ka samun girma hatta tuzilla sai ka walakanta rayuwar nan ka kwana da yunwa ka tashi da ita kakka ba aikin Allah babu sutura kakka ba aikin Allah babu jin daɗi babu natsuwa ci gaba da aikin Allah to zaka girma nan gaba ba ka samun abin da kaka so na ɗaukaka sai ka walakanta rayuwarka abin da ya kawalla matasa yanzu ke yaro sai ya tashi tunda tashi ne wai ya zama babba ba ka zama babba haka nan wayannan da kaga sun zama manya bincika ka jiya wahalar da sun kai kamin su zama manya bincika ka jiya in ka bincika za ka ji wahalar da sun kai kamin ka zama manya Allah dai ya gafarta mana ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana tsoro ne wato ƙala rabbi alam ya ce ubangiji na ya sani bai mata amaluna ubangiji na ya san abin da kuke yi duk abin da kuke yi ubangiji na ya sani saboda haka ba wai wani abu na ba ubangiji na ya san abin da kuke yi abin ga da kuke yi shi yasa shi yasa kuka samun duk abin da kuka samu na wahala fa kazzabuhu sai sun ka kareta sun ka ce dai su ba su yarda da abin da ya faɗa ba to wannan kareta da sun kai mai ba su yarda da abin da ya faɗa ba to fa akhazahum azabu yawmi dhulla sai azaba yana inwa ta kama su zahi an kai cikin gari zahi ba ko irin wanga ba ai wannan zahi ba ko wasa na ba ma ai zahi yayi yawa duk inda an ka shiga cikin gari ko ina an ka shiga cikin gari wato duk inda mutum ya labe zahi duk inda ya labe zahi sai an kai hadari can wajen gari wani rahi sai hadarin nan sai yayi inuwa to duk inda garin yake zahina amma da ka shiga cikin yan wannan sai ka ji sanyi sai da sun kai sanawa sun ka kwashe kayan su da sun ka koma ciki ashe in wannan wato hadarin nan da ya in wannan bala'i na sai da sun ka taru duka sun bar gari kowa da kowa ya koma can sai ya sako iska kowa ya mutu shine azaba yau mai zulla azaba yana yana Allah da iko yake Allah yana iya hallaka mutane da komi ya ga dama ban mancewa da wani mutum da malam ya yi wa'azi ya ce Allah mai iko ne akan komi yana iya kashe mutum ko da madara ko da madara waga abincin larabawa ko da ya ce yana kashe mutum sai mutumin nan shaidani ya tashi ce yanzu mallan da waga madara za a halaka mu ya ce eh ya ce to ya rance da Allah yau bai cin bai sahur bai bai kalaci da komi sai da madara Allah shi halaka shi yatta ya sha madara ana gama karatun nan ya hita gashi wurin karatu amma kun bai da mai karatun ba yana zuwa gida ya dauki madara ya sha ta kawo ga makogoro ta tsaya shi na lahira yanzu cikin duk wanda aka yi ta madarar nan ta wuce gaba koshi nan taki sai lahira mala Allah yana da iko ga dukkan komai babu abinda Allah bai yi mu kadaita Allah da ibada mu ba izgili da shi Allah walakanci abbai so idan baka bi shi ba yana iya hankuri idan baka bi shi ba kamar da kun ga ya hankuri da Fir'auna shekara 400 yana mulki bai taba shi ba amma walakanci Allah bai abbe hankuri da shi radda ya fara walakanci ya fara hada da Annabi Musa shi bai yi kuma ba a yi ai cikin shekara 40 Allah ya kashe abin banza Allah ya kashe abin banza an ka huta da shi to Allah walakanci abai so Allah azizuna so yake a girmama shi wannan azaba ta inuwa da an kai musu innahu kana azaba yawmin azim shi wannan azaba ya zan azaba yini mai girma yan nabi zalika la aya lalle cikin wannan akwai aya amma wa ma kana akatharu mu'mini mai yawan su ba su da imani shi yasa Allah ya musu wannan azabar wa inna rabbaka lahuwal aziz Allah lalle Allah ubangijinka shine mabawayi arrahim mai rahama ya Allah ya azizur rahim da izzaka da rahamaka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana zahin ranar Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana ka kare mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ya azizu ya rahim wa innahu وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
wa inna shi alqur'ani latanzilu rabbil alamin wallahi saukawa ne na Allah ubangijin talakai Allah ya ce ya rance da Allah qur'ani shi ya saukar da shi nazala bi ruhul amin amma wanda ya sauko da shi zuwa gare mu ruhi amintacce wato jibrilu jibrilu shine ruhi amintacce to shi ya sauko da alqur'ani zuwa ƙasa ala qalbika ya saukar da shi ga zuciyarka ya manzon rahama litakuna mina munziri munzirina don ka zan cikin munziri na masu yin gargadi bilisanin arabiyyin mubin ya saukar da qur'ani kuma da harshen larabci bayyananne wa innahu
وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
to wa innahu kuma shi qur'ani lafi zubura awwalina yana nan rubuce cikin littafin farin labari ne ya zo cikin littafin farin cewa Allah zai aiko da alqur'ani karshen zamani labarin ya zo cikin littafin farin wa innahu lafi zubura awwalina awalam yakul lahum ayatan shin su larabawa a musamman larabawan makka qurayshawa shin bai zama aya gare su ba wanda suka gane qur'ani gaskiya ne an yi alamahu ulama bani isra'ila malaman bani isra'ila sun san da shi ba sun san shi to har yanzu ba su gane inda ba gaskiya na ba malaman bani isra'ila na sani nai kun ga qur'ani tabbatacce na walau nazzallahu ala ba'dil ajamin da a ce mun karanta mun saukar da shiya ga sashen ajamawa wato wani wanda ba balarabe ba muka saukar mai da qur'anin ga da adda larabci faqara'u alaihi ya karanta shi gare su sun kajiya ma kanu bihi mu'minina da ba su imani ba su kasance suna imani da shi ba inda a ce qur'ani ba ga balarabe muka saukar da shi ba gare su muka saukar da shi su ajamawa ya zo ya iske larabawa yana karanta musu ba za su yi imani ba to kuma an saukar da shi ga balarabe dan uwansu yana karanta musu littahi da larabci ya kamata su yi imani da shi jama'a duk abubuwan da kuke ji muna ta karanta ga Qurayshawa fa da Allah ya nahe su da da alheri kun ga suna fa aka zuwa a aikin hajji da umara wurin su kuma suna ajiya gororin addini duka duniya saboda haka barna da ƙin gaskiya farkon rayuwa ba shi a hitina ba ƙarshen rayuwa an matsala mutum ya yi ayyukan da ba daidai ba ƙarshen rayuwa ya mutu da su shi a haɗari amma farkon rayuwa inda Allah ya taimaki mutum zuwa ƙarshen rayuwa yana zama na ƙwarai kun ga ƙwarai shawa kenan Allah ya ce kazalika salakanahu
كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن To منظرون
Allah ya ce, Kazalika haka dai salakan ahu mun ka shigar da ƙin gaskiya fi ƙulubil mujirimi da cikin zukatan masu laihi. Haka dai mun ka shigar da ƙin gaskiya cikin zukatan masu laihi, duwa da gaskiya ta zo musu, la yu'minu biyu ba su imani da Qur'ani. Hatta ya rawar azabal alima sai sun ga azaba mai radadi lokacin da imani ba ya da amfani. fayati yawan bagatatan sai azaba ya zo musu girshi wa hum la yash'uruna ba tare da sun sani ba fa yaqulu hannanu munzarun sai su dora da to yanzu kuma ana jinkirta mana hannanu munzarun to yanzu ana jinkirta mana yanzu da sun kaga wata gashe su kenan afa bi azabina أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون to Allah subhanahu wataala yace afa bi azabina yasajilun yanzu da azaba mu suke gaggawa azaba suka cewa a kawo azaba haba ba kayan dadi na ba balle mutum ya rika cewa a kawo azaba ka tambi kanka radda baka da lahiya wa ka ji abin da kaka ji radda baka da lahiya to wannan wa'ai sauƙita saboda haka azaba ba kayan dadi na balle a dora gaggawa zuwanta abara aita in matta'ana wal sinina ka ba mu labari yanzu in muka ba su jin daɗi sinina shekaru da yawa bayan sun ji daɗi shekaru da yawa daga baya sai muka anshi jin daɗin sun maja'ahu ma kanu yu'adun sannan abin nan da an kai musu alƙawari na azaba sai ya zo musu bayan abin nan sun ji daɗi bayan sun ci daɗi daga baya abin da aka yi musu alƙawari na azaba sai ya zo musu ma agana anhum ma kanu yumatta'una duk abin da an ka jiyar da su daɗi shawar ko bai musu amfanin komi yau in mutum ya shekara ɗari yana cin daɗi azaba ta zo bakwai guda duk sai ya mance da daɗin nan da ya ci baya rayuwa kenan ku tambayi abin nan 'yan siyasa ku jiya ku tambayi 'yan siyasa mutum zai zanna ya shekara hudu yana cin daɗi amma idan shekarun nan sun ka wuce ku dibe shi ku gani ku dibe shi ku gani ku je abin da masu kuɗi wayanda Allah ya ba kuɗi da yawa daga baya da kuɗin sun ka ƙare ku diba ku gansu wani ɗan wane ko ɗan ƙane ne ko gaisai bai yi dole ko suna ai yaran nashi amma yanzu ko gaisai bai yi don ya san bai da abin da zai bashi to ita rayuwar duniya haka nan na take ku baccewa Allah ya kawo azaba ku baccewa ya kawo azaba azaba ba kayan daɗi ta ba azaba ba kayan ni'ima ba ce ku ce Allah ya kawo alheri ka kun ga wani wawa can wai bisa da sama ta, ta, ta gami wai tun da bai da bai samu abin da ya ce ba bisa da sama ta, ta gami bisa ba ta gamewa da ƙasa amma dai kai yana yiwa bisa ta yi makunci kamar wadda ƙasa ta yi makunci don kai mugu kake eh mugu kake yana yiwa bisa ta mace ma ƙasa ta ƙara mace maka saboda haka ku yi fata alheri wanda ya samu abin da ya kaso ya ci wanda bai samu ba ya hankuri da abin da ya samu shi babba ta sharri ga mutane bari bacin mutane don a kajiyanwa a iya boga Allah aka zaka Allahu biddar ra'i Allah ya kama ka da tsanani la'allaka tatadarra'u don ka yi tawadi ga Allah ka yi addu'a duk ka ji baka samu abin da haka so ba ɗauka buta man misalika yamna adam ɗan adam wa aka maka matashi ita ta ɗaharta wa dakhalta ala rabbik ɗan adamu babu kamakka duk sadda ka ga dama sai ka ce a kawo buta sai ka yi alwala ka tashi ka kabarta sallah wa dakhalta ala rabbika ka shiga wajen Allah ubangijinka a ka shiga wajen Allah ubangijinka duk sadda ka ji yunwa a duk sadda ka ji yawa to ɗauka buta ita ita an mahita sadda duk ka ji yawa ɗauka buta ɗan adam Ko- kun gane ɗan adam shi babu kamata yake duk sadda ka ji yawa riƙe buta yanzu kana ƙoshi riƙe buta yanzu kana ƙoshi addu'a sa'a gare ta akwai lokacin karɓarta da ka da ka riƙe butarka yanzu in an daidaita shi kenan sai ka ga ɗaya kaya na tahowa guda guda Dama daidaita da eh daidaita ce sai ka ga ɗai wato gero ya taho wato magana kunu mai kauri ta taho talaka ya samu kunu mai kauri an gama komi inda talakan kwarai na an gama komi da ɗan zahi zahi ba kwarai ba haka ya cika ciki ne sai ya ji duk ashe ciwon da ya kaji jiki ne yana yi ashe wato rashin kununa Mm. Allah ya gafarta mana kuma bayan ya ka rike buta da kyau ya baka kunu yan anjima yana yiwa shi kawo wata yan shinkawa a dawa ta yan anjima da daddare a dan watsa mata baɗi wato a ayi bismillah Allah ya gafarta mana shi talaka wato ba talaka ba dan adamu duka in dai ya maida al'amari ga Allah to bai walakanta shi Allah duk dan adamu ya maida al'amari ga rai bai kunya to amma dai in an bar Allah to duk abin da an kajiya na daɗi baya to gaskiya in azaba ta zo ma agana anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakana min qaryatin وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعذورون to wa ma ahlakana min qaryatin Allah ya ce ba mu taba halaka wata alƙarya ba illa laha munziruna fashe tana da masu gargadi wato dalilin da ka sa Allah ya halaka mutanen alƙarya wato ya zama masu wa'azi ne mata wa'azi mutane ba su gyarawa shi ka sa Allah ya hallaka alƙarya ana ta wa'azi mutane ba su gyarawa saboda haka jama'a a yi ƙoƙari a yi gyara in dai ana gyara in dai ana gyara to Allah ko bai hallaka a abin nan wa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahliha muslihun Allah ubangijinka ba shi hallaka alƙarya alhali mutanenta suna akwai masu gyarawa akwai masu wa'azi na ƙwarai wayanda ka cewa a gyara dama wayanda ya hallaka a abin nan cewa yayi falawla kana a min al eh eh falawla kana min al-quruni a me yasa cikin ku ba a samu al'umma wayanda ka gyara abinda ulubaqiyatin a me yasa ba a samu ulubaqiyatin mutanen kirki yan hauna ane ane so'i suna hani ga mara kyau ba dama abin da ka sa ya halaka alƙarya in babu ulu baqiyatin ciki wayanda ka hani ga aiki mara kyau amma in akwai ulu baqiya wayanda ka hana aiki mara kyau yace to baya halaka alƙarya wa alwa muslihun saboda haka mu ga zaton na mamakai shi yasa ku a ganin kasashen turai a duwa da suka yi sowar gaza zaman lahiya da kwanciyar hankalin Najeriya duk ƙarhin da suka basuwa sun basuwa amma Allah ya tsare Najeriya saboda cikinta akwai ulu baqiyatin ya yanhauna an soyi akwai mutanen kirki da kahani ga mara kyawu shi kuma yayi alƙawari baya halaka alƙarya wa ahluha muslihuna cikinta akwai mutane masu gyara to jama'a ayi ta kokari ayi ta gyarawa ayi ta kokari ayi ta gyarawa in ba a gyarawa hallaka jama'a ya kai wa ma ahlakana min qaryati illa laha munziru ba mu taba aiko wata al- ba mu taba halaka wata alƙarya ba illa laha munziru na face tana da masu wa'azin da sun ki gyarawa ana ta yi ba a samu mai gyara ko guda ba to nan na abin da zai auku yake aukuwa zikira wannan tunatawa ne wa makon na zalimi na mu ba mu zama azzalumai ba saboda haka jama'a a yi gyara kuma a yi ta hankuri ita rayuwa dama hakan nan take daga rayuwa ha kamar da kun ka sani mutum fa bai samu wanda ya kaso ha duk wanda ka ganin ah, abin na na alhaji ya kai mai kuɗi inda za ka binciko shi kana iske abin da ya kaso ko kashi guda cikin goma bai samu ba dole ka ga ya kai mai kuɗi ko in ka yi kusa gare za ka iske abin da ya kaso bai samu guda cikin goma ba to ba alhaji ba dole mai mulki ya kai mai mulki za ka ga abin da ya kaso bai samu ba ai shi yasa kuka ganin ko wani mai mulki in ya gama sai ku ga ya tanadin wani mukami wanda zai aje makai nai in ya kai sai ya hau saboda mutum bai samu wanda ya kaso kuma duniya ba ta isan mutane duniya ba ta isan mutane ka duka aje su ba su ba ko almajirai da ba ka gani da ba almajiri wanda baya da komi da zai ci komi bai da wanda zai ci ka dawa abinci wadatacce ka kire shi ka bashi ya ci sai ya ƙoshi ka ce to ga wannan sa'i biyu don ka riƙa dawa a kullum ka ci iske shi da wannan ka gani yanzu ka sa'i biyu ka bashi ka samu gurin buhu biyu cikin zuciya yanzu buhu biyu ya kaso don haka zaman lahiya ma yanzu ya ƙara kuce mai shi yasa idan ka ga mai bara ya to yana bara dattijo kace to wannan dattijo lalle yana buƙatar taimako sai ka ɗauko dubu hamsin ka baya ba ai hamsin hamsin aka ba shi ba ka baya dubu hamsin to yan Allah ya so gobe sai ya rige ka wurin nan shi wurin nan ana ba da sadaka mai yawa ka kai ni inda an ka bani dubu hamsin ɗin nan jiya kai ni can ana ba da sadaka da yawa wurin nan ka gani ka ba shi maimakon ta isai ya yi kwanaki bai hito ba ya koma gida ya ishi daɗi ina to ka samu ma kwaɗai eh ka ji wai a kai shi wurin nan na aka ba suwa da yawa to ita duniya haka nan take babu wanda ta kaisa babu wanda ta kaisa wanda duka ga ta aisa bakin abin da ya samu kenan ya buga ya buga bai samu ƙari ba to sai shi hankura Allah ya gafarta mana. Allah ya ce zikira wannan tunatarwa ce wa makon na zalimi na mu ban mu zama azzalumai ba wanda duk muka halaka zalunci ne ya halaka shi ba mu ba. Wa mata nazala bihi shayadinu kuma Qur'ani da kuka gani shedannu bata sauko da shi ba ko za akwai abin da bokaye kawa mutane da malaman cibbu. Ce to wannan lalura ta ka babbata. sai an yi saukar ƙura'ani da yawa za a yi ma saukar ƙura'ani sau dubu ɗari da hamsin. To duk sauka guda naira ka za aka yinta. Alhaji ka je ka kawo kaya kwana biyu za mu gama wannan karatu. Wa zai yi shi aljannu za mu sa su yi shi. Ai karatu aljannu wato ka san ba su kwana alhaji. Ba su kwana. Dare da rana aiki suka yi. Allah ya ce, To, mutumin nan da ya faɗa ma aljannu za su yi ma karatu, to, shaiɗani na ƙur'ani kan, wa mata nazzalar bihe shaiɗi ne, shaiɗannu ba ta sauko da shi ba, kai, ba saukowa ba, wa ma yan bagi lahon bai ma kamata gare su ma yi sadi'u na ba su ma iya ɗauka ta Ba su ma iya ɗauka ta su karanta shi, ba su ma iyawa, balle magana wai su karanta mu wani, ba su ma iyawa. Innahon su aljannu an sam'i game da sauraron ƙur'ani, lama azuluna abin nisantawa ne ko saurare ne ba su iyawa shi yasa kun ka ga idan mutum mai da lahiya ana karanta mai qur'ani sai ya ji sauki idan iska ya shahe shi saboda ba su iya sauraren qur'ani ana karatu su yi saurare ba su iyawa da an fara karanta sai su tahe su in an ci gaba da karanta kuma ba su dawowa sai an bari wato sai an ɗauki lokuta da yawa ba a karanta sannan sai su dawo to yaudara na a ce wai aljanu za su yi ma karatun ƙur'ani shi wato musamman 'yan siyasa aka waga yaudara su an ɗauke su wasu wawaye haka su suna ganin mutane wawaye ga su kuma su a wawaye sai a to a ce wai aljanu za su yi ma karatu wani aljani zai maka karatu aljani ka yi ma karatu a da kumin ka yi karatu wani gari da wani mallami ya shiga dimashka a abin nan bayan isha'i ya tafi da kayanai shi ɗan kasuwa na dare ya ya ce yana da ɗan masauki sai aka ce to ba masauki amma dai ga wani gida can wancan gida in kana iya za a baka shi ka kwana an kulle shi ya ce wani gida ya ce ga a sun ka ce ga can magalu kullalle ya ce misa aka kulle shi an ka ce ifiritu a ciki wani aljani na da aka ce mai ifiritu duk wanda ya kwana gidan nan sai ya kashe shi kamin sahi shi yasa mai gida ya hita kuma kowa bai zama ciki yace a shi dai aka ce in ya ce to a bani makulli sai da tsakiyar dare ya ce sai ya ga duhu-duhu na saukowa duhu-duhu na saukowa har duhu-duhun ya abin nan ya sauka da duhu-duhun ya sauka ya ce sai ya kusa ga duhun nan ya ci gaba yana karanta ayatul kursi ya kawo wala ya'udu hibzuhuma wala ya'udu hibzuhuma wala ya'udu hibzuhuma yace to abu na motsi yace bai gushe ba sai da ya ga wuta ta kama wurin yace kama ajima sai ga abin na matsi wuta ta kone wani abu mai rai kenan sahiya ta waye mutanen gari an ka taho a ga wanda zai kone sai an ka iske ya zaune baka ga koyi ya ce na gane kuma na kashe shi ku taho ku gani to duwa da aljani ya zama mugu qur'ani na magani ne duwa da aljani ya zama mugu qur'ani na magani ne abin da yasa kun kaga yanzu ana ta yi qur'anin bai magani ba qur'ani bai magani ba zukatan da ka karanta shi abba su da imanin da ya ka magani zukatan da ka karanta shi yasa ku ganin masu riƙiya sai ka ga an kasa kawo maka mutumin da sun kawo riƙiya ya warke a abada kuma kuɗi suka ansa abin da yasa ba harka imani suka yi ba harka naira da kuɗi ita ta su yi amma masu imani duk sun ka karanta shi Allah na kawo sauki shi Qur'ani haka nan yake Allah ya gafarta mana ya ƙara mana karatun Qur'ani musamman abin nan Fatiha musamman Fatiha iqra'u al-fatihata fil ma'i washrabu ku karanta fatiha ga ruwa ku sha za ku samu sauki ku karanta ku sha za ku samu sauki da izinin Allah mutum ko an daure shi ana karanta mai fatiha zai warke ko an daure shi ana karanta mai fatiha ana tuwa mai meyo zai warke da izinin Allah zai warke amma sai an samu zukatan da sun ka cancanta waɗanga zukata masu cewa to nawa za a biya a kawo kuɗi a sau magani wayannan ba su warkar da kowa kowa ba su warkarwa a kawo kuɗi a sai magani wannan yan damhara na yan damhara na ba wai abin nan ba ne ba malamai ba ne malami babu abin da yake yi illa dai ya karanta ƙur'ani kuma saboda Allah ya kai ko kyauta an ka ba shi lokacin bai ansa man ya shiba shafa'atan hasanatan falahu Allah ya gafarta mana to su aljannu wa mayan bagi lahan wa ma yastadiuna ba ya kamata gare su su karanta Qur'ani wa ma yastadiuna ba su iyawa innahu anis sam'i su game da saurare lama azuluna nisan ta su ma aka yi ga sauraren Qur'ani ku yi amfani da alqur'ani ku taimaki ƴan uwanku ku yi amfani da ƙur'ani ku taimaki ‘yan uwanku kuma ku tsarkaki niyya ku mai kyau, ku yi niyya mai kyau, Allah ya gafarta mana. Wala ta da umar Allah ilaha aka.
وأنذر عشيرتك الأقربين واخذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وإن نسعوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم
To, fala ta dawa ma Allah ilahana a kara kada ka bauta wani abin bauta tare da Allah, kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah. Shi ƙura'ani littahi na wanda yake ya shahara, shirka abbai so shi ƙura'ani. Kun ga ai wata aya da muka karanta da kushiya ta yi, a wa'iza ƙara'atul ƙura'ana, ja'anna bainaka wa bainal ladina la yuminuna bil akhirati hijaban masura. saboda haka da shaidanin aljani kahirin aljani da kahirin mutum da kahira akuya da kahira saniya da kahira tunkiya da kahirin raƙumi da kahirin tarmani da kahirin sauro waɗanda duk in ka karanta alkur'ani ji an bai na kawo bai nahun hijabin masura saboda haka shi ƙur'ani ya shahara wai a ce an karanta ƙur'ani ba a warke ba ba gaskiya ba ne in ka ga haka nan ba a samu zukatan ƙwarai sun ka karanta shi ba zukatan ƙwarai kam ba wai cewa mun kai ko masu sihiri ba su sihiri ba suna yi suna yi amma kuma ƙur'ani na walwale shi suna yi ba yi abba su ai sihiri sana'a miyaguta sihiri sana'a ce ta miyagun ɗaya ai bokanci sana'a ce ta miyagun ɗaya maƙetata azzalumai maciya amana sana'a suta amma kuma ƙur'ani na maganinta dowa da sun ka ƙulla in dai an lizimci ƙur'ani yanzu karatun da muka yi shekaran jiya cewa idan ana karanta alƙur'ani ga gida ko shedanin maciji zai hito daga ingila wani ya yi min waya muka gaisa da shi ya ce sun gwada a abin nan kanuwa ta nan take najeriya take ta sa an yi mata karatun suratul baqara ta ga maciji da kanta ya hito yana ta yana gudu yana bi ya kafa kai ya ce wallahi sun gani ba wai karatu ɗaya sun kaje hawa da sun kaje karatu sun kace a karanta gidansu ya ce wallahi sun ga maciji na gudu to shi ƙur'ani haka nan na yake in dai zukatan ƙwarai sun ka karanta shi to haka nan na yake shi yasa kuka ganin abin nan abubuwa sun zo ma jama'a farko da sauki zukatan su an na ƙwarai mu yanzu zukatan yara su an na ƙwarai matsalar jinnu kuma ba ka sa yara ka ce to ku yi karatu ba ka sa yara dama dama in cikin makaranta na abu ya faru to kana sa su don barawo in yayi sata gidanku ka biyo shi bai faɗa da kai amma in ya mutumin wani gida biyo shi kai ci ne ka ji saboda haka kun ga abin da ya shahi yaro in gidansu na ana cewa shi amma gidan wasu kwarai e in dai gidan wasu na to ba a sa yaro amma gidansu yaro yaro gidansu ana sa shi kuma wanga ɓarawo da ya shigo gidansu na aljani sun katare shi kushin komi bai da su ya san ‘yan gida na taba su yi. To, ko ɓarawon mutum ya shigo gidan ku katare bai jin takaicinka. Ya san dai tashi na ta yi, don haka kokari ɗaya ka yi gudu. To, amma can wani ya tare can to shi yaka ji matakaici. Saboda haka shi yasa kuwa ganin ga abin da ya sha aljannu ni cewa na kai ‘yan makaranta ta kwakkire su su yi rikiya kasu ta yi. Amana an ka kawo min su. Sai sun girma ƙarhin imanin su bai kai su tari miyagu irin waɗannan ba. Don haka in dai ‘yan makaranta ta ta duka gane suna rikiya wani wuri ban sani ba. Kuma kwakkai su ya ce amana ta ban yahi mai ba. Amma da tijawa sai can su yi ta abinsu. amma yara kam ko alama yara kam ko alama to suna adda zukatan mai dama dama amma ƙarhin imanin su bai kai su kanci aljannu mai haka nan amma su adda dama dama don kuna ganin da wata matsala ta yi tsanani sosai Umar ya zo ya aje Amirul Mu'minin Umar dan Khaddab ya aje kujera ta bakin hanyar makaranta in yara sun kai to sai ce kai ku taho da ina kuke da makaranta ku koma can ku karanta kaza ku karanta kaza ku yi ma amirul mu'minin addu'a in kun ka gama ku tashi waɗanga na to kai ku taho wai zaune na har matsala ta gushe gaba ɗaya zukatan su masu kyau na ana an sa addu'a su amma taron miyagu ko alama addu'a yara ana an sa ta amma taron miyagu a sa su taron miyagu cin amana na ƙarhi imanin su bai kai can ba Allah ya gafarta mana ya rika mana ‘yan makarantarmu, ya sa su tsaya inda mun ka aje su, kar su wuce su jawo makansu su jawo ma'uwayensu. Falata da wa ma'allahi ilahan akara, kada ka, kada ka bauta ma wani abin bauta tare da Allah, fata kuna mina mu'azzabi na kazan cikin wanda ake wa azaba, kwai shirka da Allah to yana cikin wanda Allah zai wa azaba. Wa an zira ashira ta kala a ka yi gargaɗi ga jama'a ka makusanta, ‘yan uwanka na kusa gare ka to ka yi musu wa'azi, su ‘yan uwanka na kusa da kai ka yi musu wa'azi, wa an zir a shira ta kalakarabi, wa ka jana haka ka sanya gehenka limanita ba ka ga wayanda suka bi ka mina momini ne cikin mominai. Su wayanda suka bi ka cikin mominai ka zan mai sauƙin hali game da su, mutane da kake gani wato Allah ya yi su amma ba iri guda ya yi su ba Allah ya yi mutane ba iri guda ya yi su ba saboda haka ka sanyaya musu wasu abubuwa wanda dai sun ka shahe su kai abin da ya shahe ka kakka ja da baya amma abin da ya shahe mutane to sauƙaƙa musu abin da ya shahe su su fa ina a sauka in sun ka saba maka ka aza su ga hanya sun ka saba ma fa qul ka ce musu inni bari'un mimma ta'maluna ni nayi bara'a ga abin da kuke aikatawa abin nan da kuka yi gaskiya bai ne ban yadda da shi ba kuma bai ne duk iyaka su tumatar su ce kai ra'ayin da gare ka kai komi an ka kawo in ba kai ka kawo shi ba ka yadda a ja ta haka nan haka nan na ka kibe su wa qul inni bari'un mimma ta'maluna ka ce ni nayi bara'a ga abin da kuke yi wanda ya ƙibin inda jama'a sun kabi, kunga yana da matsala Allah ya ce, To, wa tawakkal alal azizin rahim, ka dogara ga Allah mabuwayi mai rahama. Rabe da su, amma ka dogara ga Allah al'azizin rahim, ya Allah ya azizu ya rahimu, mun dogara gare ka Allah ka kare mu daga sharar duk wani mai shi, Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta, ka kare mu daga sharar maza da sharar mata da sharar mutane. da sharra aljanu da sauran halittunka ya Allah ya azizu ya rahim alladhi yaraka
الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم wato wata wakala ala azizi ka dogara ga Allah arrahima mai rahama ala azizi mabuwayi arrahima mai rahama allazi yaraka hina taqum wanda ka ganin ka lokacin da kake tashi da daddare ko kuma a wajen sallarka wata kallubaka yana ganin jijjoyawa kafin sajidi na sadda kaka sallama sallah kuna ganin liman iya sallama sai shi juyo wajen mutane ya daga kai ne yana kallon mutane Allah ya ce to lokacin da kaka jijjoyawa nan fi sajidina ga masu sallah to Allah na ganin ka innahu shi Allah huwa samiul alim shi mai ji ne ko masani na ya Allah ya sami'u ya alim ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ya sami'u ya alim ka taimaka mana ka raba mu da sabonka da shawate koyen mu da bayyanan mu ya sami'u ya alim ka kama mana tarbiyyar ɗiya da zuriya tare da iyali waɗanda ka ba mu da waɗanda zaka ba mu ka kare mana su daga sharrin shedannu na mutane da na aljanu da na sauran halittunka ya Allah ya sami ya alim hal unabbiukum
أنبئكم على من تمدد الشياطين تمدد على كل أفاك نسيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون to Allah subhanahu wataala yace hal unabbiukum kuna so in ba ku labari waccan magana ce tun dazo wa ma tanazzala bihi ash-shayadinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una to ita ce aka dawo gare ta hal unabbiukum kuna so in ba ku labari alaman tanazzalu shayadin ga wanda shaydannu take sassaukawa ko a tanazzalu shayadin shaydannu take saukowa gare shi kuna so in ba ku labari ga wanda shaydannu ka saukowa gare shi tanazzalu ala kulli afakin tana saukowa ga duk mai kagen ƙarya wato boka da malamin duba asimin mai aikata sabo shi ka hulla da aljannu yulquna sam'a suna kaɗo saurare, wato suna zuwa sama su yi sata magana, in Allah ya yi magana sama, aka aiko mala'iku da ita sai su zo nan saman giragizai sai su ɗora magana, saman giragizai. Kun san giragizan ga da kuke gani, wato ba can sama sama'u suke ba, shi yasa kuka gani in ka hau jirgin sama, ko daga nan zuwa Abuja sai ka ga giragizai ƙasa, ƙasa gare ka. shi yasa kuka gani wani bi in jirgi ya zo zai sauka ya taho lahiya lautun da makka amma sai a taho sakkwato bai iya sauka don ya kawo inda giragizai sun kankama sosai duhu ya yawa bai iya sauka sai a ce ya koma kano ya sauka ko ya je Legas ya sauka sai in giragizan sun wuce can duk ta ya ta lahiya launin babu giragizai can sama sai da ya taho inda suke sai duhunsu ya hana mai sauka to in ce in mala'iku sun ka an so magana sai su zo saman giragizai suna magana to lokacin da suke magana saman giragizan nan sai shedanu aljannu su taho yulquna sama sai su kada sauraro sai su yi sata wata magana wa aka saruhun kadibuna amma mahi yawan su makaryata na a idan sun ka jiyo magana guda ta gaskiya sun ka to sun ka waɗi ba su koma waɗin magana ta gaskiya sai sun yi ƙarya ɗari ba ɗai in an ka haɗa da gaskiyar nan guda magana ɗari kenan to da yake mutane ƙarya suka so amma duk da haka gobe sai ka ga suna ta tuturawa wajen bokan nan ai ya ba da labari kaza ya auku kuma labari guda bai ya auku ya ba da labari ɗari ba ɗaya ba su auku ba amma da yake mutane ƙarya suka so sai suka ga suna ta zuwa wuri ne amma in malami ya faɗi magana guda ɗari ba ɗaya na gaskiya ya yi guda ta ƙarya za ka ji duk gari ko ina malam wane ya ce kaza fa malam wane ka ji malaman eh saboda shi abin da ya faɗi ba a so ne shi yasa bari a gama da shaidan a ɓata mai suna amma shi shaidan abin da ya faɗi suna so ne shi yasa yi musu ƙarya ɗari ba ɗaya ba su gane ta ba amma malam ya yi musu kuskure guda amma shi ɗaya suka magana to Allah ya kare mu ita gaskiya duk wanda zai bi ta sai dai yayi kokari ya bi ta saboda Allah amma tana da matsaloli wa shu'ara'u su ko malam eh, su ko mawaka yattabi Umar gawuna halakakkin mutane kabin su su mawaka halakakkin mutane kabin su yanzu lokacin da muke ciki zamanin sharri na muke ciki lokacin sharri na muke shi yasa ku ganin mawaka sun yi kowa mutane yanzu mawaƙi malami zai zanna shi wa'azi duwa da ya birge da waya ka je an bashi mota duwa da ya birge ga wa'azi da waya ka je an bashi mota amma mawaƙi in yayi waka ya birge sai ka ji ya samu mota goma sha wani abu sai ka ji ya samu mota goma sha wani abu wani najiya na magana ya ce mawaƙi kaza da ya je gari kaza ya yi waƙa ya samu mota bakwai sai wani babban mutum na zaune sai ya kyale mutum ya koma maimaitawa har mota bakwai ya kyale mutumin ya koma maimaitawa mota bakwai ya ce mallan ai ba mota bakwai na ba baka sani na ba ya ce ai motocin da ya samu sun kai goma sha bakwai kai baka sani ba ne eh sani na abba kai ba da yana ta kyale yana ta kyale ya ji ana ta mamakin bakwai ya ce to ba bakwai na ba mota goma sha bakwai ya samu wurin nan da ka gani banda kuɗi. To, a su abin da ya sa lokacin hitina na muke yanzu zamanu sharri muke, shi da ma zamanu sharri abin da nan al'amilu bi ushiri ma alima naja, bi ushiri ma arifa naja, wanda ya aiki da kashi guda cikin goma na abin da ya sani wannan lokaci to ya tsira yanzu waliyi bai da waya yanzu waliyi ba yanzu bai da waya aikin na za ka yi ka zama waliyi yanzu ɗan kaɗan na ba irin dore ba da masu gaskiya sun kai yawa sai an kashe haki kamin ka zama waliyi inda an kai don in an ka ce aiki goma za a yi in ka yi tara ba a ansa ko an sa ba a yi ma sai ka yi goma yanzu ko an kawo zamanin shari'a an ka ce aiki goma na in kai guda an sa kai awaliyin don masu yin gudan ma'ina suke to shi yasa zamanin shari'a na muke shi yasa kuwa ganin mawaka sun yi mutane da yawa a hiyar da duk yadda aka zato wa shu'ara mawaka yattabi umar gawuna halaka kuke bin su alam tara annahu ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتظروا من بعد ما ظلموا وسوف فيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون wa shu'ara'u mawaka wato yattabi'u al-gawun ana nihi mawakan mawakan shi kama irin waɗanda kawa wasu kazahi in an ba su kuɗi sai su yi ma abokin jayayya ka kazahi su yi mai ƙarya su ɓata shi to wayannan su halakakki kabin su ba mawakan da ke faɗin gaskiya ba yace abin na na alamtara baka gani ba annawan bi kullu wadin yahimuna cikin cikin kowane rahi hada suka yi ta demuwa kowace matsala kowace matsala ta shigo suna nuna sun santa kowace matsala ce wa annawan yaquluna ma la yafaluna kuma su suna faɗin abin da ba su aikatawa wata rana wato annabi ya hito alaihi salatu wassalam sai iski babban mawaƙin gidanai wanga Hassan bin Sabiti a sojoji na za ana yaƙi ya riƙe takobi haka shina waka shina shi da za ka gane ni wajen yaƙi da za ka ga kaza ni takobi na faɗa ma jini na wuce na ni kaza na ni kaza na annabi yayi tsaye yana kallo ne bai ga annabi sai annabi yayi dariya ya ce kun ga shi wallahi bai taɓa zuwa yaƙi ba waka haka nan take in mutum ya hauta kakka yi zaton shi tsaya ga abin da ya sani kowane naku har da waɗanga mawaƙan 'yan aljanna wa annaman ya ƙulu na ma la ya fa'alu suna waɗa abin da ba su aikatawa shi yasa bayan annabi ya yi wafati sai hasanu ya bar waƙa sai an ka ce mai dan mi kabbar waƙa kana cikin mutane goma da kuka yi waƙa cikin masallacin ga annabi na zaune ya ce ku bar ni waƙa ba ta yi wa sai da ƙarya ya ce ba ta yi wa sai da ƙarya kowane rahi ya hito za su sa kansu kuma annahu ya ƙulu na mala ya fa'aluna abin nan da ba su yi za su ci shi suka yi haka mawaƙa suke illal na amanu sai dai mawaƙan nan da suka yi imani irin su hassanu wa amil salihati sun kai ayyuka na ƙwarai wa zakarullaha kathira sun kai zikirin Allah mai yawa don kun ga waka Hassan bin Sabiti akwai wadda dulla tafan tauhidi suna kawo ta saboda tauhidi na yaka kira zuwa gare shi tauhidin Allah na yadda za a kade ta Allah da ibada na yaka bayani wantasaru kuma sun karama min ba min ba da mazulimu bayan an zalunce su wata rana larabawa sun cuci annabi sai annabi ya kira Hassan bin Sabiti ya ce kaji abin da sun kace min ta yi ma annabi zahire ne ya ɓaci sai ya ce banni zan rama maka ya ce to amma ka hissan cikin su kakka game da ni ƙureshawa na ba ƙureshe nake sai ya ce zan zare ka kamar wanda aka zare gashi cikin gari haka zan zare ka ba zan taɓa ka ba da ya yi musu waƙan nan sai da sun kanaɗa kwamiti an ka iske annabi cewa a bashi hankuri shi faɗa masu ya ci zare kun ga ya rama ma annabi har sai da sun ka tauba hankuri to wa'annan wa'anga allazina amanu wa amila salihati kenan wantasaru min ba'd ma zulimu sun rama bayan an zalunce su amma ku sani wa sai alamu allazina zalamu mawaka azzalumai da wa'anda ba mawaka ba duk azzalumai za su san ayyamun qalabin yanqalibu na kowace majuya za su juya saboda haka kakka ɗauka mawaƙi kake ka ɗora cin zarafin wasu kana bacin su Allah ya ce yana magana mawaƙa ya ce azzalumai za su san inda za su koma ranar kiyama don haka in ka zalunci mutane ka kaɗa musu kalmar da ba su yi ba don cin mu wata buƙata taka to ka tanadi abin da za ka ce ma Allah in ka iske shi don zai yi maka shari'a da suwa haka nan sauran ayyuka duka kakkwai zalunci kada ku ci amanan mutane ku yi gaskiya da duk abin da kuke yi wannan shine ƙarshen wannan sura suratul shu'ara Allah muna roƙonka da albarkar wannan sura wato suratul shu'ara da darajar wannan sura wato suratul shu'ara da albarkar wannan sura wato suratul shu'ara da imanin mu da kai da imanin mu da manzanninka Allah mana roƙonka ka taimaka mana, Allah ka taimaka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu saboda rahamarka Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da ikhlasi Allah ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce koye da bayani Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce koye da bayani يا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتمكا منا da albarkar suratul shu'ara Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayinka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da laya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu ka tuwa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira saboda rahamarka Allah ka tusaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka boye da bayani Allah ka gafarta ma iyalanmu Allah ka warkar da su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya ya Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya ya Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya manyan su da ƙananan su mazan su da matan su Allah ka shirya mana su Allah ka kare mu daga sharrin bokaye da jama'a su Allah ka kare mu daga sharrin malaman cibbu da jama'a su Allah ka kare mu daga sharrin masirata da jama'a su duk sihirin da sun kai wa Allah ka mai sai gare su Allah duk sihirin da sun kai Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri ka taimaki tarayyar Najeriya ka taimaki arewacin Najeriya ka taimaki wannan jiha tamu garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka taimaki almusira da jama'arta Allah ka taimaki almusira da jama'arta ka kare mu ka kare musira ka kare jama'arta Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗiya da iyali da zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ƴan makaranta ka shirya su Allah ‘yan makaranta ka shirya su, Allah ka sa musu albarka, ka maishe su duk yadda uwayensu ka son su gane su, Allah ka sa musu albarka, Allah ka shirya ‘yan makaranta ka shirya malamansu, Allah ka kare maka kare masallaci da jama'a ce, ka shirya mamu ka shirya limamai, wuraren zamanmu ka kare mu, wuraren ayyukanmu ka kare mu, wuraren sana'o'inmu ka kare mu, wuraren tayoyinmu ka kare mu. inda don muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahi mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka kare mu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن